من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تاتي لنا بالسفر جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا جدد بوديا da Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka inda muke haduwa a kowane rana na Ramadan domin gabatar da karatun littafin Allah da kuma bayanin wani abu daga cikin ma'anonin Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka jiya muna karatu cikin suratul Tauba inda muke magana akan maganar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa bismillahir rahmanir rahim ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah yana cewa ma kana li ahli madinati bai kyautatu ba ga mutanen Madina wa man hawlahum min al-a'rab da wayanda suke kusa da su cikin larabawan ƙauye malamai suka ce wannan yana ƙara gwanin wato kusancin mutanen madina da matsayinsu dukkan musulmi ma bai kamata a ce manzon Allah ya fita yaƙi ya zauna amma saboda kusancin mutanen madina sai Allah ya kimance su da wannan bai kamata gare su ba da su da wayanda suke kusa da su na larabawan ƙauye kamar musayyana da sauransu an yi tahallaku su yi jinkiri su kasa zuwa yaƙi an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kyale shi kadai ya tafi ba tare da su ba Allah ya ce wala yargabu bi anfusihim an nafsi kuma wala yargabu kada su yi kyama an nafsihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi anfusihim da kwadayin su ga kawunan su kalmar ragiba kamar yadda bayani ya gabata jiya tana da ma'ana biyu takan zo da ma'anar kwadayi son abu idan ta samu ta'adiya da fi ko bi ko kuma ila ragiba fi kaza ragiba bi kaza ragiba ila kaza tana da ma'anar son abu sannan takan zo da ma'anar kyama abu da kinsa idan ta samu ta'adiya da an ragiba anhu ya kyamace shi ragiba fihi ya so shi ragiba ilaihi ya yi kwaɗayin abin kuma ya yi wani taharruki don ya samu abin ragiba bihi ya kwaɗaici ya samu abin ya zama nashi ya kibantu da shi wato ya kwaɗaici ya keɓantu da abin shi kaɗai to sai Allah ya yi wani ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي ولا يرغبوا عن نفسه بأنفسهم kada su kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da kwadayin alkhairi ga kawunan Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yarghabu bi anfusihim an nafsi kada su kyamaci annabi sallallahu alaihi wa sallam su so wato kawunan idan sun kai haka sun walwale alkawalin da sun ka dauka rana akaba dama sun yi alkawalin za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan abin da sun ka kare kawunan da abinda suka kare dukiyoyinsu da kuma kawunansu da shi to Allah tabaraka wataala yace zalika to shine muna karanta wannan ayar mai tafsiri yace bi an yasunuha wa su kare kawunansu amma radiyahu li nafsihi daga abinda manzon Allah ya yarda makai ne saboda rayuwa mai daukaka rayuwa mai matsayi ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan manzon Allah ya bada kai ne wajen yaki to bai kamata wani shi kuma ya kyamaci zuwa yakin ba ga abin da manzon Allah ya bada rayuwa sai su su kyamaci abin ai bai kamata haka nan ba ga mutanen Madina linafsi min ash-shara'i na tsananci tsananci wa huwa nahyun bi lafz al-khabari wannan kuma hani na Allah yayi amma kuma kamar ya zo da su gaba da labari wala yajuzu lil muslimina an yasunu anfusahum bai kamata mutane su kare kawunan su ba an rasulillah daga kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya kula sahabi kama ya sahabi yake cewa la in qa'ad la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu idan har mun ka zauna alhali annabi yana aiki sallallahu alaihi wasallam la zaka minna al'amalu mudallu mun karanta wannan idan muka tsaya jiya mai tafsiri ce zalika wannan hanin da Allah yayi an takhallufi wato hana su kin zuwa yaki bi annahum cewa su ذكر في سورة النساء أن المجاهدين لهم درجات أن وقت في سورة النساء شوى والمجاهد ما, ما تجهادي matsayi matsayi na kamar yadda suke suratul nisa'i hiya shine wato wannan la yusibuhum zama'un zama'un ishruwa mai tafsiri yace abashu ishruwa fil jihad wajen jihadi la yusibuhum ba za ta same su ba illa kutiba lahum bihi amalun salih face an rubuta musu kyawawan aiki da wannan kikiro da ta same su wala nasabu haka nan wata wahala da za ta same su illa kutiba lahum bihi amalun salih idan sun hita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka ji kishirwa za su samu lada idan sun ka sha wata wahala ma za a rubuta musu kyakkyawan aiki wala mahmasatu haka nan tsananin yunwa in ta same su za a rubuta musu kyawawan aiki fi sabilillahi wato mahmasatu ya wato tsananin yunwa ju'un fi sabilillahi wajen daukar kalmar Allah illa kutiba lahu bihi amalun salih fa sai an rubuta musu kyakkyawan aiki saboda wannan yunwa da ta same su hadihi salatu wa'annan abubuwa na guda uku la yusibuhum dhabun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah sannan Allah ya ce wala yaquna mawdi'an wala yaquna ba su taka mawdi'an wani wajen taki wada'an kowane irin taki ji mai tafsiri wada'an wani irin taki ya bibul kuffara wanda zai takaita zukatan kafurai ya samu su takaici ai yuzimul kuffara wanda ka kusa ta kafurai illa kutiba lahum bihi amalun salih fa ce an rubuta musu kyawawan aiki wala yanaluna kuma ba za su samu wato su kashe kenan min aduwin daga makiyin Allah lailan wani kashi ba sai da duk sun ka samu sa'a sun ka kaso wani kahiri shi ma illa kutiba lahum bihi amalun salih fa ce an rubuta musu kyawawan aiki hadihi khams khisalin wa innan tabi'u ne guda biyar wa inda Allah ya kwadi la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yaqawuna mawdi'an yajidu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin laylan wa innan abubuwan guda biyar duk wanda musulmi sun ka samu sun ka aikata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a rubuta musu kyawawan aiki kaga kenan mutum ya rasa wa'annan kai baka samu zama'un wala nasabun wala mahmasatun wala yana wala yaqu wala yadda wa'annan abubuwan duka a ce manzon Allah ya je ya dawo kai kana zaune gida baka samu amalin salih ko guda saboda wa'annan abubuwan ba ai wannan abin bai kamata ba illa kutiba min amalin salih inna Allah haqiqa Allah la yudhi'u Allah baya tozarta ajral muhsinin wato sakamakon wa'anda sun ke kyautata aiki da Allah ya ga dama sai ce inna Allah la yudhi'u ajrahum Allah baya tozarta sakamakon watakila da ba qur'ani bane da sai a ce haka to amma saboda Allah ya nuna matsayin da kuma abin da yasa sun ka samu wannan amalun salih illa kutiba lahum bihi amalun salih za a rubuta musu kyawawan aiki me yasa sai Allah ya ce inna Allah hakika Allah la yudhibu Allah baya tozarta a ajral muhsinin sakamakon waɗanda sun ka zama muhsinai masu kyautata aiki na wala yushriku
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba yana cewa wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allah ahsana ma kanu ya'malun wala yunfiquna ba su ciyarwa ma'ana sadda duk sun ka ciyar nafaqatan wata irin ciyarwa sagiratan ko ƴan karama wala kabiratan ko su ciyar babba illa kutiba lahum ba ce an rubuta musu sakamakon illa kutiba lahum ba ce an rubuta musu wato sakamakonsu liyajziyahumullahu domin Allah ya saka musu ahsana ma kanu ya'malu mafi kyawun abin da sun zamo suna aikatawa wato zuciyar wanda sun kai fil jihadi a cikin jihadi ji mai tafsiri na fakatan sagiratan ciyarwa ya karama ko da kamar tsagin dalilin na hadi aflatun wato wala yunfiquna bil jihadi nafaqatan sagiratan hadi khasla wannan wannan wato wannan dabi'ar wannan kyakkyawan aiki illa kutiba lahu ba sai an rubuta duk yanda abin yake dan kadan ko da mutum ya ciyar da dabino kai ko da tsajin dabino kai ko bai kai dabino ba ko da kalima tsayi ba magana mai daɗi ka yi don ƙarfafawa ko wala kabiratan babba kamar irin yadda sayyidina Usman ya yi ya ba da raƙumi dubu kowane raƙumi an yi mai lodi ya ba da raƙumi ɗari kowane raƙumi ɗari da sirdi da sirdi da da kawunai da likawa da duk abin da aka bukata na linzami da sauransu sannan ya kawo dinari dubu kaga kabiratan kenan wala sagiratan wani ma ya zo da dan dabino ne dan kadan an ka ce kai da Allah ni Allah zai yi da wanga dan abu dan kadan to har da ita Allah yana so tabaraka wa ta'ala na baka dan sagiratan wala kabiratan illa kutiba lahum kashi an rubuta musu kuma ko aikin su li yajziyahum Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu ahsana man kyawun ma kanu ya'maluna abinda sun ka zamo suna aikatawa tilka darajatu الضمان للمجاهد wannan matsayi guda takwas da wayancan biyar da an kawadi da wayannan uku da an kawadi bayan biyar duka dai na mai jihadi ne walamma wa qurbi sadda Allah ya yarbar da su shan wayanda ba su je yaki ba Allah ya ja kunnen su ya yarbar da wayanda ba su zo ba yayi musu kwajan kunne to shikenan wa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan bayan wannan sai manzo Allah ya aiko da aikin yaki sariya ana cewa sariya wato yaki wanda manzo Allah bai ce ba na faru jami'an sai sun ka tafi gaba daya to bayan wancan Allah ya ce ma kana lahal madina to man hawla min al-arab an yatakhallafu bai kamata kowa ya ki zuwa ba to dama garuruwan da suke gehen madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mutane da yawa wajen karantar da ilimi da ilmantarwa mutane da yawa suna cikin garuruwa suna karantarwa wasu kuma suna zaune ana raya garuruwa ana yin ayyukan alkhairi da yawa wasu kuma sun zo sun zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman ilimi ana faɗin karatu suna ɗauka to bayan Allah ya yi wannan jan kunne cewa bai kamata a ƙi zuwa ba in an kai kira zuwa yaƙi sai manzon Allah ya aika wata sariya bayan wannan da manzon Allah ya aika sariya sai an kai a rigangan kowa ya ji jan kunnen da Allah ya yi sai kowa ya ce shi ba za a bar shi ba to shine mai tafsiri ga cewa da manzon Allah ya aika sariya ko nafaru jami'an sai suka tafi gaba daya walan ma ayatul idaji lokacin da ayoyin zargi suka zo aqiba nuzuliha bayan saukan waɗannan ayoyin na ma kana da ahli madina da wanda ma karanta din nan arsala rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan sai manzo Allah ya aika aiki na yaki ya aika aiki na yaki fa kharaja sahabatu jami'an sai sahabbai suka yi ta gaba daya kowa ya je yaki kullu ahadin yaqulu innahu yakhruju ila sariyah kowanne yana cewa shi ne zai je wajen yaƙi hatta kana yabqa annabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu fil madina sai da yanzu kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi kadai an madina to kuma yanzu gashi an tahi wasu basu je ba Allah tabaraka wa ta'ala yayi jan kunne to an ce aje yaki kuma sai an kaba shi aka ban manzon Allah shi kadai saboda sariya manzon Allah bai ce ba ya tura mutane sai kowa don kada ya shiga cikin waɗanda aka zarga sai kowa ya hita an ka tafi yaki gaba daya to shine fa nazala sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana almu'minuna na'am وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun Allah yace wa ma kana almu'minun bai kamata mu'minai liyanfiru su tafi wajen yaki kaffatan gaba daya ba to wannan kuma wata hikima ce ba a barin gida haka a ce an watse kowa ya wuce abin manzo Allah shi kadai to hakan ma bai kamata ba kamar yadda bai kamata in yayi kira a ce ba a je ba to in manzo Allah ya kiran ma ya kamata in za a tafi a raga wasu wa ma kana bai kam bai bai kamata ba almu'minuna mu'minai liyanfiru su tafi wajen yaki ilal gazwi zuwa ga yaki kafatan baki daya falaula mi zai hana ko kuma kace dadai nafara min kulli firqatin da'ifatu da min kulli firqatin minhum da'ifa dadai a ce min kulli firqatin cikin kowace jama'a nafara minhum da'ifatu wasu jama'a sun tafi wajen yaki malamai sun yi magana akan da'ifa wasu sun ce da'ifa akalla dai a samu mutum uku wasu sun ce a'a karancin da'ifa mutum biyu ne wasu sun ce a'a da'ifatun ko mutum guda yana iya zama da'ifa wa in da'ifa wa in da'ifatani min al-mu'min la tasadu fa aslihu bainahuma ko bil adl wa in bagat ihdahuma ila al-qura fa qatata azwa karshe dai malamai sun kace ɗa'ifan nan zai yi Allah yana nufin mutum guda yana iya ɗaukar ɗa'ifa ko mutum uku ko kuma mutum biyu ko kuma da yawa to falaula mi zai hana ya zamanto na fara min kulli firqatin minhum da'ifatu min kulli firqatin cikin kowace kabila kamar da mai tafsiri ce kabila da'ifatun minhum jama'a daga cikin su su tafi wajen yaki yace jama'atun jama'a wa makatan baquna saura kuma su zauna kowane dangi a samu wakilai waɗanda za su je wajen yaƙi sauran kuma su zauna liyatafaqahu fi dini wato liyatafaqahu ai almakifu na mazaunan nan liyatafaqahu don su koyi addini liyata'allamu kalma tafaqahu ta zo da wazanin tafa'alu tafa'ala wato yana gwadin malamai sun kace wannan yana gwadin duk inda zaka yi ilimi to sai kai takallufi don ya zo a wazanin tafa'ala yana ɗaukan mutum ya ƙaƙaba ma kai ne dole ko da daɗi ko babu daɗi sai ya yi to kenan neman ilimi sai da wahala in mun ka duba farkon iqra bi ismi rabbikal ladhi khalaq Allah ya faɗa muna wato malamai sun karanta muna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jibril zai ce mai iqra yace ma ana biqari'in ya koma ce mai iqra yace ma ana biqari'in cikin kowane kowace kowace kowane karo sai Jibril ya matse shi hadisin bukhari yace hatta balaga min juhdu sai da nimmatu kwarai da gaske sun mai yusilu sannan jibril ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma kama manzon Allah ya matsi ya matsi ya matsi sai ya matsu kwarai da gaske sannan ya sake shi yace mai ikra har su uku to tunda manzon Allah ya ta wahala wajen neman karatu sannan nan Allah ya ce liyatafaqahu inda Allah ya ga masa ce liyafqahu kawai don su fahimci addini ba da wahala ba amma ka ji ziyada ga sigar sai ce liyata faqahu kai ma da liyata faqahu ka san sai an dagi sai an tarsace sosai za a nema saboda haka neman ilimi da wahala yake duk inda za ka neme shi sai ka sha wahala bayan da za a yi kwanta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da girman matsayi ne sallallahu alaihi wasallam sai da jibril ya mace shi har uku to duk wanda zai nemi ilimi shi ma sai ya sha wannan wahala liyata faqahu domin su nemi ilimi fiddini a cikin addini ma'ana su zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koyi addini Allah ya ce wal yunziru qaumahum sannan kuma su yi gargadi su yi ma al'ummar su wa'azi da ilimin da sun ka koya idan suka dawo da wajen yaki wal yunziru su yi gargadi ga qawmahu jama'a su idan raja'u idan suka dawo ilayhim da zuwa gare su min al-gazwi daga wajen yaki wa'annan da suka je wajen yaki suna can suna yaki wa'annan da a gida kuma suna nan suna koyon addini da kuma dokoki da ka'idodin addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wa'annan sun dawo daga wajen yaki wa'annan sai su je su sanar da su ayoyin da suka sauka ba su nan da hukunce hukuncin da manzon Allah ya zartas ba su nan da dukkan ilimoman da sun ka faru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga wannan aya tana gwada muna tanawubi abinda bature ka ce ma wato division of labor sai a raba wayannan su je su yi wannan aikin wayannan ma su je su yi wannan aikin yayin da wasu suke can su wajen daga ana gwabzawa da su to wayannan su kuma suna nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna koyon addini addinin musulunci ya hidda ka'ida cikin komi suna koyon addini to wayancan masu yaki idan sun dawo to wayannan da suka koyi addini su kuma wal yunziru qawmahum su gargadi jama'ar su su yi musu wa'azi idan raja'u ilayhim idan sun dawo wajen su min al-gazi bi ta'limihim da sanar da su ma ta'allamuhu min al-ahkam abinda suka koya na hukunce hukunce la'allahum cewa su yahdaru za su yi takatsantsan wato ga azaba Allah tabaraka wata'ala ya hadaru da za su ji tsoro su yi takatsantsan ga iqaban lahi azaba Allah tabaraka wata'ala bin tisali amrihi ta hanyar zartar da umurce umurcen Allah tabaraka wata'ala wa nahyi da hanyi ne alam ibn abbas sayyidina abdullahi dan abbas ya ce fa hadhihi mahsusatun bisaraya wannan aya cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai kamata musulmi su tahiya su wajen yaƙi ba gaba ɗaya kaf a waƙi cewa bai kamata kowa ya tahi ba wallafi ƙablaha ko a maksusatin bisaraya wato wannan aya ta ke banci yaƙin da manzon Allah bai je ba sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya tura runduna shi bai tahi ba yace ku je ga banu fulan ko ku je wuri kaza ku kira su ko ku yaƙe su to wannan ne bai kamata kowa da kowa ya tafi ba amma wallati qablaha ayar da take gabaninta wadda mun ka karanta jiya mun ka isuwa yanzu ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min an yatakhallafu an rasulillah bai kamata a kizuwa ba in manzon Allah ya je bai kamata a yi takhallufi ba kowa ma ya je to wallati qablaha ayar da gabaninta bin nahyi wadda take hani an takhallufi a kizuwa yaki an takhallufi wahidin bai kamata wani mutum yake zuwa yaki ba fiha a cikin ta ita kuma tana magana ne idan kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya fita bare ku idan manzon Allah ya fita wa zai zauna idan ma zaka zauna kai karatu wa zai karantar da kai in kuma zaka huta ne annabi yana fagen daga kai zaka zauna saboda haka idan manzon Allah ya fita kowa ma ya fita sai dai wa'inda manzo Allah zai ban mu kokon gari kamar yadda ya ban ma ibnu ummi maktumin kokon madina lokacin da zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa'a'un nubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine burgani tikka ta annabta duk abin da yake cikin annabta to an zuba shi ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'a'ul wahyi kuma har yanzu dai shine tikkan wahayi duk abin da aka saukar na wahayi to yana nan cikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idza kharaja ila gazwin idan manzo Allah ya hita wajen yaki fala yahlifanna ahadun yaqduru ala an yadhhaba duk mutumin da yake iya zuwa yaki to kada ya shirin yaki kowa ma ya falyakhruju jami'an su hita gaba daya wa idza arsala sariyatan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aike na yaki wa taqallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi jinkiri shi bai tahi ba la yanbaghi an yakhruja almuslimuna jami'an bai kamata musulmi gaba ɗaya su fita ba ya huruju man ayyanahu wa'anda manzo Allah ya ayyana annabi sallallahu alaihi wasallam to su su hita wajen yaki waya albaquna saura kuma su wanzu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yata'allamu al-ilma domin su koyi ilimi mai tafsiri ce hadhihi al-ayatu wannan aya fi fadilati al-ilmi tana magana ne akan falalar ilimi innal mala'ikata haqiqa mala'iku kamar da yanzu cikin hadisi la tadawu ajni hada halil muta'allimin wallahi suna ajiye hikahikansu ga mai neman ilimi takriman lahu domin girmamawa ga masu neman ilimi wallahu tabaraka wa ta'ala ya'muruhum an yahfuhum bir rahma Allah tabaraka wa ta'ala yana umarnin su an yahfuhum su game al'umma dai masu neman ilimi bir rahmati da rahama domin ji falalan neman ilimi ya kamata al'umma su yi tsaye wajen neman ilimi na addini da kuma ilimi na mu'amala gaba daya fa idza ta'allamu al-ilma idan sun ka koyi ilimi kuma to alimu wa allimu su sanar su sani kuma su sanar da gairahu wani su alimu su san ilimi wa allamu gairahu su sanar da wani su shi yasa Allah ya ce falawla na fara min kulli firqatin minhum da'ifatun li yatafakkaru fi din su koyi ilimi idan an koyi ilimin me za a yi da shi wal yunziru qawmahum su yi gargadi ga mutanen su idan raja'u ilayhim idan sun dawo wajen kenan kaga amfanin ilimi shine a yi gargadi da shi ilimin da ba a yi gargadi da shi ba yana da karancin amfani ilimin da ba a koyar ba ba a koyar da wani ba to ya inganta cewa za a yi ma mutum sarka da shi sarka ta wuta Allah ya kiyaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya wadi nazzara Allahu imra'an sami'a maqali wa wa'aha wa addaha kama sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'a manzo Allah ya ce Allah ya yi ni'ima ga mutum Allah ya ni'imta duk mutumin da ya ji magana da ya kiyaye magana an ce manzon Allah ya ce kaza kai ka kiyaye magana sannan wa'addaha ya isar da sakon maganan nan kama sami ha kama wanda ya ji ta Allah ya sa mu cikin qala rasul sallallahu alaihi wasallam li ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali lamma tawajjaha ila haybara sallama sayyidina ali zu haybara la an yahdiya bika rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi shams Allah ya shirya da mutum guda ta sanadiyarka ya yi ma alkhairi bisa ga ka samu abin da rana ta kullu a kai ma'ana duk abin da rana ta hito yana cikin duniya to da a baka shi gwamma Allah ya shirya da mutum guda ta sanadiyarka kaga wannan babban magana ce wa amma fil qur'an fa warada cikin qur'ani kuma mun karanta abin da ya tusgo mun karanta shi yanzu gashi nan mun karanta ya riga ya tusgo kuma an karanta kuma an karanta da yawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ko kuma amma fil qur'an amma cikin fahimta alqur'ani fa warada to hadisi ya tugo cewa khairukum yayye daga cikin ku man ta'allama alqur'an shine wanda ya koyi alqur'ani wa 'allamahu kuma ya sanar da alqur'ani ingantaccen hadisi yayye daga cikin mu manzo Allah bai ce wanda ya kowa kudi ba ko wanda ya kowa wato girman jiki ko ado ba a sai ce wanda ya wanda ya koyi alqur'ani kuma ya sanar da alqur'ani saboda haka wannan kalubale ne gare mu gaba daya koyon alqur'ani da kuma sanar da alqur'ani na ya ga ladina
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله تبارك وتعالى يتك بين سوى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني wato Allah yana kira ga mumine gaba daya irin wannan aya galibi akan ce ta zo da khususi ana an ce ana ana magana da mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma galibi ta kan game kowa da kowa ya yi alladina amanu ya ku wayanda kuka yi imani atilul ladina yalunakum min al-kuffari ku yaqi wayannan wayanda suke bin ku daga kafirai wato kafiran da suke kusa da wal yajidu fikum ghilza wal yajidu kuma su samu gilzatan kaushi fikum a cikin ku kada su same ku da sauki ku nace ku dage ku yi hakuri ku dage ku zama masu ƙarfi a kansu walin jikin galba wa alamu kuma ku sani an Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala ma almuttaqin yana tare da masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun ce wannan aya manzo Allah yana koya masa habbai yanda za a yi yaki wato yanda za a yi yakin nan ba wai a yaki kafurai gaba ɗaya ba lokaci guda a yaki na haibara a yaƙi na tabuka a yaƙi kaza wannan ba zai yi ba a yi yaƙi lokaci guda sai Allah ya ce a qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ko ya ko ya ki kafirai wayanda suke kusa da ku al-aqrabu fal aqrabu minhum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce udhilal ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya yi izini ga wayannan da ake ta yaƙin su an ci amana su kuma Allah zai yaƙe su bayan su manzo Allah ya shekara goma sha uku ana yi mai abin da aka yi mai makka manzo Allah ya yi hijira ya tafi madina bayan ya zo madina shekara ta biyu sai ga yakin badar ya faru to shikenan to Allah ya ce qatilul ladina yulukum minal kuffari ko yaki wayanda aka da kaga sai manzo Allah ya fara da yakin quraishawa mutanen makka bayan an yaki da su an yi badar an yi uhudu sannan manzo Allah ya wasa zuwa ga yakin ahlul kitabi wayanda ake waye da shi yahudawa sannan daga nan yaki ya watsu bayan jaziratul arab bayan makka ta zama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam madina ma tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laraba gaba daya sannan an ka hada da yaki an ka je sham bayan sham sannan an ka tafi zuwa yakin rumawa kaga ana farawa da na kusa sannan na kusa wannan hikima ce wannan hikima ce wajen yaki Allah yana cewa qatilul ladina yalunakum min al-kuffari to wajen ayyukan mu ma na yau da kullum in kana da matsaloli da dama zaka fara da wato mai kankanta tadrijiyar kana ci gaba kaɗan kaɗan kana ƙara ƙarfi har ka kai ga matsala babba ba hikima ba ce ka tashi kana da raunin ka dunguzo babban matsala ƙarshen ka sai a lankwace ka kasa tsoni saboda qatil ladina yalunakum min al-kuffari Allah ya ce wal yajidu fikum gilzatan su samu wato kaushi daga wajen ku shidda tsanani ugluzu alaihi wato ku zama masu kaushi ga kafurai idan kun je wajen yaki kada ku zama matsorata kada ku zama masu laushi masu saurin gudu a'a ku nuna zarunta da jajircewa da dagewa don in ta kunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamu in kuna jin radadin yaki su ma suna jin radadin yaki kamar wanda kuka jin radadi saboda haka kawai ku dage walad bikum ghilba dama Allah ya tabbata musulmi ya ce ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai ruhama'u bainahum wa'lamu kuma ku sani anna Allah haqiqa Allah ma'al muttaqin yana tare da masu tsoron Allah hadhihi al-ayatu fil irshad wannan aya ta sauka tana shiryar da musulmai fi maidanil qitali wajen fagen yaki da ma al'amuran yau da kullum matsaloli ka fara da waɗanda sun kahi wato damuwarka kana taya haka cimma na nesa ma'ana ba'd al-kuffar fil islam anna al-ayata wasu kwafirai sun yi suka cikin musulunci ce wannan aya amaratul musulmi bil ghal bil gil wato wannan aya ta umurci musulmi da kaushi wato wasu kafirai suka ce to ga dai qur'ani ya sauka ta umurci musulmi da su zama masu tsaurar ra'ayi da kaushi wa zalika mai tafsiri ce laisa ala itlaqihi wannan ba ana nuhin kawai ku zama masu kaushi ba ba Allah yana nuhin musulmi su zama marasa dadin mu'amala ba a'a wal yajidu fikum ghilza idan an je yaƙi ku daji kada a isko ku sauki wajen yaƙi haka fi nafsi mai dalil qital wannan Allah yana magana ne akan shi kan shi wajen daga allamahu Allah ya sanar da sahabbai kaifiyatul jihad kaifiyar yaƙi an yuqatilu man yalunahum su yaƙi wa'anda suke kusa da su thumma man yalunahum sannan wa'anda suke bin su wal yajidu gilzatan fi maidanil qitali su kafurai wato su samu kaushi ga musulmi inda duk sun ka tabo su ji musulmi babu dama haka aka yaki inda duk sun ka kin karo ku su ji babu gudu babu ja da baya to da haka za ku rinjaye su wal insanu shi ko musulmi ga al'ada tai idza kana fi maidan itali idan yana hagen daga walam yakun galizan in bai zama mai kaushi ba in ka zo wajen yaki da sassacci da dan sauki sauki da rauni rauni to in bai zama mai rauni ba bal kana layyinan amma sai zama mai laushi falaysa hadha falaysa hadha layyinan inma huwa khawar to in ka zama mai laushi wajen yaki to ai laushi wajen yaki ba laushi bane tsoro ne da kasawa tsoro ne da kasawa wa dhubun da rauni wa jubnun da tsoro wa firarun da kuma gudu maidanul qitali shi ko wajen yaki la yaliku fihi babu abinda addare da wajen yaki illa an yakuna aljindiyu galizan shadidan ala qarni sai soja abinda as soja wanda zai zama dakare na gaske mai kaushi mai tsauran ra'ayi mara tausayi wanda zai yi tsaye mai kuma tsanani akan abokin gaba ne na wai za mu da wai za mu
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Allah tabaraka wataala ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun Allah ce wa idza ma unzilat suratun duk lokacin da an ka saukar da wata sura ta alqur'ani mai tafsirin ce min alqur'ani ta alqur'ani faminhum daga cikin munafukai man yaqulu akwai wanda yake cewa saboda istihza'i da kuma izgidi idan Allah ya saukar da al'aya ba su nan kenan galibi idan alqur'ani ya sauka kuma cikin ayar Allah bai ambaci munafukai ba ko kuma yanzu ayar ta sauka ba su nan sai an ka ba su labari an ka ce ai ko dazu an saukar da aya sai su ce to ya ayyukum zadatu hadihi imana saboda izgidi to wani na daga cikin ku zadatu hadihi imana wanne ne daga cikin ku wagga aya ta ƙara mai imani wajji imani ne ya ƙaru saboda wagga aya imanan mai tafsirin ce tasdiqan wa wannan aya ta ƙara magazzatawa qala ta'ala sai Allah ya ba su amsa yace tabaraka wa ta'ala fa ammal ladina amanu amma kaga wayannan da suka yi imani suka mu'minai fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun sukan wannan aya da ta sauka ta ƙara musu imani bi tasdiqihim da gazzatawa sun gaskata aya kuma sun ji daɗi don su masu imani kullun idan wata aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar za su ji sun ƙaru da imani sun ƙaru da ilimi sun su da Allah zai ƙaru sun su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai ƙaru shine Allah yake fa zadatu mu imana tana ƙara musu imani yace ai tasdiqan gabi tasdiqin da gaskatawa su wa hum su yastabshirun suna ta farin ciki suna ma juna bushara suna lale marhaban kaiwa ne zo ka ji ai dazu Allah ya saukar da wata aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai su ta farin ciki suna ma juna bushara da wannan aya su kuma munafikai wa na'am wa amman ladina fi qulubihim wa amma alladhina fi qulubihim marad فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون الله تبارك وتعالى يقول وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض أما وإنن وإن سكي درش الله يأتين زكاة وإن سكي دمناهد كينا مرض ما يدفيد في ضعف روني إيماني ko kuma ana nuhin munahici fa zadatum rijisan wannan aya za ta ƙara musu kafirci ila rijisihim zuwa ga kahircin mai tafsir ce kufran ila kufrihim za ta ƙara musu kafirci zuwa ga kafircin wa matu kuma sun mutu ma'ana za su mutu wa hum alhali su kafiruna suna kafirai za su mutu suna kafirai na awala ya rabu أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله تبارك وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون شباس غني معنا أي سنة ai su munafikai sun sani ba su gani ba annabi cewa su yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin cikin kowace shekara marratan su daya aw marratayn ko kuma su biyu ba su gani ba ai duk shekara sai Allah ya jarrabe su da wari ko rashin lahiya ko Allah ya aiko musu wata musiba marratan su guda aw marratayn ko kuma shudi biyu Allah ya turo musu rashin lahiyoyi ko Allah ya kawo musu bari ko Allah ya kawo musu wata azaba wadda ka nuna dai abinda suka yi Allah bai gamsu da shi ba tabaraka wa ta'ala ثم sannan bayan sun ga wannan musiba la yatubuna ba su tuba daga munafiqin suna nan suna yi wala hum yadhakkarun kuma ba su wa'azuwa suna nan suna yi ba su bari ba to mu je gaba mu je
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun wa idza ma unzila suratun duk lokacin da an ka saukar da wata sura wato fiha zikruhum wa qara'aha rasul sallallahu alaihi wasallam wadda a cikin wannan aya ko wannan sura akwai ambaton munafukai idan Allah ya saukar da wata aya wadda ka bayanin halin munafukai da yanayin da suke ciki idan Allah ya saukar da ita manzon Allah ya karanta ta sallallahu alaihi wa sallam nazara ba'dhum ila ba'd sai sashin su ya kama kallon sashi to ba idan an ka saukar da aya ta munafukai manzon Allah ya karanta ga su zaune sai ka ga wanga ya kalli wanga wanga ya kalli wanga sai su kama da su ake sai su kama da su ake fa wanga ya kalli wanga ana ana majuna wato siginar ta idanu ana magana ta ido an gani ba ana lokaci ana kallon juna ana kaface ta gehen ido nazara ba abuhum ila ba'd sashin su su kama kallon sashi to a zamu mu gudu ko mu tsaya shi Allah ya ce nazara ba abuhum ila ba'd sai sashi ya kama kallon sashi wanga ya kalle wanga wanga kalle wanga wanga ya kalle wanga wanga ya kalle wanga ya kalle wanga yuriduna al-haraba suna nuhin su gudu yaquluna sai su kama cewa hal yarakum min hadisi akwai mai kallon mu ko mu tashi hal yarakum min ahadin min ahadin akwai mutum guda yarakum wanda ka ganin ku wai anya in mun tashi shin ba a ganin mu ko ana ganin mu hal yarakum min ahadin hal yarakum min ahadin shin hal shin min ahadin akwai mutum guda yarakum wanda ka ganin ku idza kuntum in kun ka tashi fa in lam yarahum ahadun in mutum guda bai gane su ba karu sai su tashi in sun ka duba wanga ya kalli wanga wa kalli wanga sai wanga ya wa wanga a ishara sai babu mai kallon ka tashi shi ma sai dan duba sai wanga dan nuna mu wanga tashi sun kawo da kai tashi sai su kama tashi guda guda ba su da gaskiya ma na an gane su kin Allah ya kiyaye mu irin wayannan halaye jama'a mu guje su mun sani cikin rayuwar mu ta yau da kullum abubuwa makamanta wannan suna ta faruwa za a zo wajen magana ana ta magana ana ta magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi halayen munafikai hadisi karara manzo Allah ya ce ayoyin munafikai ko idan idan haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wani wuri ce wa idan khasama fajara idan an ka yayi magana ya faɗi ƙarya ya kamata mu rika bincika kawunan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce duk wanda adda wani hali daga cikin waɗannan halayen to akwai wata alama ta munafici tana nan bibiye da shi sai ya bari kaga magana ƙarya yau za ta zama ta zama ruwan dare alƙawari a saba har lokaci gare mu African time wai lokacin yan afirka sun turawa sun riga sun samu na wannan alama in an yi alƙawari da kai lokaci kaza in an yi goma da kai sai ka ce to sai goma da rabi zai ka ya kamata mu ja wa idza wa'ada akhlam an yi alƙawari da kai akan biyan kuɗi ko wani abu sai a dan ƙara din nan dai wa idza atmina in an amince ma mutum yayi yaudara da yawan mu yau wa idza atmina khana ya kamata mu bincike ta muna da abokai hira abokan asirin mu zaka isko mutum ka ce wani to Allah yana da magana tsakanina da kai kaji kaji amma kai dai ne faɗa mai fitowa ne da ya ta fitowa da kaji wanda muka yi da mutumin ka amma kuma ya ce ka faɗa mu kowa to Allah ka kiyaye min maganar nan tashi da sauransu duka suna nan da yawa wai za ka sama fajara idan an kai jayayya kuma mutum yayi cin mutunci yau cin mutunci ya zama ɗaya daga cikin halayen da ma ana alfahari wallahi ba a taka ni ni an sani ni ni ban bar ni ban bada bashi har wani aka ce baka bada bashi sai kware ko ana mai kirayi da an yi jayayya da shi sai ya ce zarafi yayi ya wace mutum ya yi mai kata-kata kuma ya dawo yana bugun gaba wayannan halayen duka manzo Allah ya ce halaye ne na munafici a matsayin mu na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu yi kokari mu nisanci wayannan abubuwa Allah ya kiyaye nazara ba'dhum ila ba'd sai sashin su ya kama kallon sashi to shi ma yau cikin majalisan mu ne da kullum mun ka zauna da yawa ana ta magana ba a san wani ya gane sai ya ga ana wani yana zaune sai ana dan ishara ana gwada ma kai wuce kaza kaza irin wayannan halaye duka ba su da kyau nazara ba hal yarakum hal yarakum min ahadin thumma sarafu Allah ya ce shikenan sai su tashi su tahiya su in babu wanda ya gane su to sun tahi shikenan magana ta kare Allah ya ce sarafa summan sarafu sannan bayan sun tashi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sun ji alqur'ani sun ji wa'azi sun ji jan kunnen da an kai sun ji abin da Allah ya saukar a kansu sannan tare da haka tare da nauyin jin gaskiya in sarafu kuma sai su juya su bar gaskiya su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya rasulullah ka tunatar tunatar suwa tana amfani amma ba ga mai ni ga mai imani to in an ka saukar da aya ko an ka karanta alqur'ani an ka yi bayanin wani hukunci ka ji ya taba ka an ka yi bayanin wani hukunci dan uwa ka ji abin nan dun muna Allah ya kiyaye mu to ya kamata in ka tashi ka yi ƙoƙari ka wa'astu da abin da ka ciya in baka wa'astu ba to ka zama sun mansarar bayan ka ji maganan Allah ka ji abin da an ka faɗa ma ka gyara sai ka ji ba ka iya gyarawa to haka munafukai suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wa'azi gaba ɗaya sun jiya an kunyata su gaba ɗaya sun jiya to ko kunyatar da sun kai yadda sun ka tashi da yar hal yarakum min hadin din nan shin babu mai kallon mu mu tashi to sai sun ka tashi din nan ba bari za su yi ba in sarrafa sun koma juyawa sun koma ga munafici Allah ya ce kun man sarafu ala kufrihim sun ka juya ga ayyukan su Allah ya ce sarafa Allahu qulubahum anil huda Allah ya juyar da zukatan su daga shari'a malamai sun ce wannan Allah yana bada labari ne dama Allah ya juyar da zukatan su wasu kuma sun ce wasu sun ce insha'iyya ce wasu sun ce khabariya wanda suka ce khabariya ce Allah yana ba mu labari haka Allah ya yi da su sarafa Allahu qulubahum Allah ya riga ya juyar da zukatan su ga imani ba za su yi ba wasu kuma sun ka tiya addu'a ce shikenan sarafa Allah Allah ma ya juyar da su kawai sai kawai addu'a ce ba ka addu'a kai musu sarafa Allah qulubahum bi annahum cewa su qawmun mutane ne wanda yake la yaqahuna ba su fahimtar gaskiya saboda ba su lura da abin da an kawo wa'azin da an kai da ayoyin da an ka karanta da hikimomin da annabi ya sa wajen shirya duka ba su ɗauki ko guda ba saboda haka Allah ya dawo mada su da kayaci Allah ya kiyaye mu na
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم
Allah tabaraka wataala ya cigaba yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim Allah ya ce laqad haqiqa laqad haqiqa tabbas ja'akum rasulun wani irin manzo babba ya zo muku rasulun sai Allah ya bashi ya an kai an ka sa mai tanwin an kai nakara tankiru ta'zimin wani irin babban manzo wannan tanwinin da ya zo ga lamun rasulun wani irin manzo babba to kai mai saurare duk yanda hankalinka zai iya ta girman manzo haka aka nufi laqad ja'akum rasulun wani irin babban manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunan mai tafsiri yace minkum daga wajen huwa muhammadu ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallam shine sai da muhammadu dan abdullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi daga kawunan mu Allah yana wadi cikin wata aya sun ce laula nuzila ko alaina malakan rasula me ya hana aiko muna manzo mala'iki Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun kuma nuri Allah ya ce inda aiko shi mala'iki da sun ce wato me yasa an ka aiko mana shi mala'iki da an aiko mana mutum irin mu to da yawa kafurai suna ta magana su ce an aiko mana manzo ya ya kulu ta'ama wa yamshi bil aswaq ko laula unzila alaihi malakan fa yakuna ma'ahu nabira an aiko mana shi mutum wanda yana tahiya cikin mu yana cin kasuwa me yasa ya kuma yana cin abinci me yasa Allah bai aiko muna manzo mala'iki ba ko da Allah ya aiko suna ta maganganu dai wannan cewa walan nu'minu bika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har suna cewa manzo Allah mu in ana so mu yi imani mu ga mu mu gane ka kana tattakawa da kanka kana hawa sama kuma ko ka hau sama mun kalle ka haka sun kace mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka hau sama muna kallo kana hawa ba za mu yadda ba sai mun ga an miƙo ma littahi daga sama ka rungumo littahin ka dawo ƙasa ka san dai duk faɗi suka yi don ka su yi imani to shine dai Allah ka faɗi duk da yawa da kun kace ko dai ku ce aiko muku iri kaza ko iri kaza laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo muku daga kawunan shi annabin nan sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittu azizun yana da girma gare shi da tsanani alaihi gare shi ma anittum duk abinda ya wahalar da ku wato anit amma ana takum ai duk abin da yake akwai wahalar ku a ciki ai mashaqqatukum wato wahalar ku wa liqa'ukumul makruh duk abin da zai kawo muku makruhin abin da ba ku so to abin yana da tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa zaka ji ranar Isra'i da Mi'raj da an ka ba manzon Allah sallallahu alaihi ya koma ya ci gaba yana komawa wajen Allah yana cewa a rage sai da an kamai shi su sallah biyar Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Allah yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai ta baka hakka yarda yace idan la arda wa ahad min ummati fi nar bazan ci na gamsu ba matuka akwai dai daga cikin al'ummata a cikin wuta ranar alkiyama kowane annabi kowane manzo yana da addu'a wadda Allah ya baki dama ya ruka a bashi manzo Allah yace ni tawa addu'a na aji li alil kaba'ir min ummati ni na aji sai ranar ta bashi ranar alkiyama kowane annabi yana nafsi nafsi nafsi nafsi shekhu ibrahim na ta cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bari'in qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi kowane manzo kowane barantacce yana nafsi nafsi takaina ni kai takaina ni kai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ummati ya rabbi ummati ya rabbi saboda haka azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum yana kwadayi gare mu ma'ana manzo Allah yana kwadayin an ta hatabi don ku shirya bil mu'minina raufun annabi mai jinkaina mai tausayi na ga mu'minai rahimun mai tausayi raufun rahim shadidur rahmati mai tsananin rahama arrahim rahimun bil mu'mini mai jinkai ga mu'minai yuridu lahum alkhaira yana min alkhairi gare su wa huwa rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a wasu an karanta min anfusikum ko min anfasikum wa ƙuri'a min anfasikum cikin mahi tsadau a rasul sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah min bani hashim manzo Allah Allah ya aiko shi daga bani hashim wa huwa yaqulu sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah lamma khalaqa al-khalqa sadda Allah ya halicci talikai duka ikhtara minhum adama faqtara min bani adama al-araba daga cikin talikai gaba daya sai Allah ya zabi annabi adam waqtara min al-arab sai Allah kuma ya zaɓi larabawa cikin banu adam duka sai Allah ya zaɓi larabawa waqtara min al-arabi bani kinanata Allah ya zaɓi cikin larabawa aka zaɓi banu kinanata waqtara min kinanata bani hashim Allah ya zaɓi banu hashim daga cikin larab daga cikin banu kinanata waqtara min bani hashim quraishan Allah ya zaɓi quraishawa daga cikin banu hashim waqtarani min bani hashim fa ana khiyarun min khiyar wato ni zaɓaɓɓe nake daga cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu wa rasul sallallahu alaihi wasallam min anfasihim yana daga cikin mahi tsada min ansabihim wato min ansabihim daga cikin mahi girman dangane lahul hasab wan nasab yana da girman asuli yana da nasaba mai kyau fi kulli butunin min kulli butunin quraish daga dukkan kabilun larabawa wa muttasifun bi safata بصفات الكمال يا صفنتو ده صفوفي na kamala azizun alaihi mashaqqatukum wahalarku tana da nauyi tana da girma gare baya son ta harisun ala hidayatikum yana kwaɗaye shirye ku inna allaha tabaraka wa ta'ala awjada rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya samar Allah ya samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruhaniyatahu ala kayfiyati suratihi ruhaniyan manzo Allah kamar suratai fi hayati a cikin rayuwa ta wa ilayhi yushiru inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halitta annabi adama akan surarsa fata'ala Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya girma رأسه من البركة كي نيدك البركة لي صلى الله عليه وسلم وعيناه من الحياة إلى نسدك كنياني صلى الله عليه وسلم وأذناه من العبرة كنوا أنسكم لك نوراني وشفتاه من التسبيح لقد تنسكم من التسبيح ولسانه من الذكر هل سنة أنبتم الله وقلبه من الرحمة زوجي أنسكم ترحمتي وفؤاده من الشفقة زوجي أنسكم لك توفيني وكفاه من السخاوة shahunansa kuma na kyauta ne sallallahu alaihi wasallam wariquhu min asril jannati wato yawunsa kuma daga zuma aljanna ce wa ma tafala fi birin illa wa sara asfan manzon Allah bai taba tohi a cikin rijiya ba face ta zama ruwan daɗi sallallahu alaihi wasallam ana nuna lokaci insha Allah za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada inda muka kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya muna afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
محمد رسول الله